أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa yau muna 28 ga watan bakwai hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1443 kenan ko wanda ya daidai da 19 ga watan biyu miladi haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2023 1444 ne ko muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a satin da ya gabata mun tsaya a aya ta 27 zuwa aya ta 28 a cikin suratu at-tauba a shafi na 191 a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala anan za mu tashi wannan shine darasinmu na karshe na mako mako kenan da ake yi tun da wata na takwas zai kama sai cikin watan ramadan insha Allah ta'ala za a dawo da karatu kuma insha Allah ta'ala bana muna son a dawo da makaratu a nan masallacin Imam Malik ba a can bon fere ba tunda virus ta kore mu kuma Allah ya nuna muna mun kai karshen makircin ta kenan za a dawo da tafsiri insha Allah a watan Ramadan a nan masallaci daga karfe 3 na mareci zuwa karfe 4 da izinin Allah subhanahu wata'ala to muna fata Allah subhanahu wata'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya alaramma Allah ce ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najas
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم
to kamar yadda al'adar mu ta gabata idan akwai bayani wanda ya kamata mu fara kafin a fara karatu mu da zan farawa da wannan bayani ke wato cikin tafsirin da ya gabata akwai waɗansu matsaloli da muka faɗa yana da kyau mu ɗan yi bitar su shine wajen da muka kawo wata ayar da take cikin suratu ghafir falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum min al ilm mun karanta ta falamma ja'atuhum rusuluna wannan kuskure ne ya kamata a gyara shi ina fata an fahimce ni na biyu inda muka ce walan tughniya ankum fi'atukum shay'an walau kathurat wa anna allaha ma'al mu'minin to wannan kuma yana da alaƙa ne da wato mushrikai muka ce yakin uhud sannan muka dawo muka ce yakin badar to a yakin badar ne aka yi zancen walan tughni an kun fi atukum shay'an walau kathurat wa anna allaha ma'al mu'minin to na faɗi bayani na farko sun ce uhud na biyu sun ce badar to wani ba zai iya fahimtar a ina ne ba to kaga ya kamata a yi bayanin a badar ne kuma da an ka ce walan tughni an kun fi atukum shay'an walau kathurat ba wai adadin musulmi ya yawa bane a badar a'a ko da kuna da yawan yawan ba zai amfani ko shine abin da ake son a ci amma ya danganta shi ga mushrikai to su sun je da yawa suna tunanin yawan su ne zai zai ba su nasara mun fahimci wannan da kyau ko yawwa sai kuma a wajen inda muka ce wa azabal ladina kafaru wa zalika jazaul kafirin muka ce limadha kana hadha jazaohum sai muka ce li annahum wato kafirin a'a li annahum kafirun ko li annahum kanu kafirin to dan jami'a mai jin larabci dama abin da yake jira kenan yaji an yi tuntuɓe cikin larabci sai ya ji daɗi shi yasa ba a shiri da malamin jami'a galibi da wato ɗaliban zaure saboda su ɗaliban zaure shari'a suke karantawa da littafin addini shi ko galibi wanda ya je a jami'a wani lokacin ma larabci ne kawai ya karantu to da ya ji an yi kuskure cikin larabci sai ya ta dariya shi ko an kawo littafin shari'a ba zai iya bayanin su ba ko ba haka ba wanda kuma abin da ya dace shine in Allah ya baka iko kai karatu a jami'an kuma ka hada da wato karatu na soro ko karatun zauri to Allah ya taimake mu sai kuma wani baiti da muka kawo a wancan sati shi ma wanda muka ce wani sha'iri ya ce laili wa laili nafanau mikhtilafuhuma fi tuli wa tauli tubali da wa'tadala to sai muka hada baiti biyu wato asalin wannan baiti wanda muka kawo baiti biyu ne muka hada ariqtu fa bata layli la yazulu wa laylu akhul wa laylu akhil musibati fihi tulu haka baitin yake baiti ne na Abu Sufyan lokacin da yake risa risa a nuna tausayi ga mutuwar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fata an fahimce ni shi ko wannan baitin wanda yace laili wa laili nafanu mi ikhtilafuhuma fi tuli wa tawli tubali da wa'tadala yajudu bi tuli laili kullama jadat bi tawli laila wa in jadat bihi bakhila an gane ko wato wannan baiti baitutukka ne na jarir an ka kawo su to sai mun ka cakuɗa su to wani in ya je bincike ya gano sai ya ce wuri kaza an yi kuskure to don haka baitin yadda yake ariktu fa bata layli la yazulu wa laylu akhil musibati fihi tulu wannan shi dai ne abinda zamu bayani kan shi don saboda amana ta ilimi dole ne a isar da ita to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani ibnu ashur a cikin tafsirin sa muka ce ya faɗa cewa wannan isti'nafun ne ibtida'i fara magana ne kuma wanda yake magana ce ta zo da wata wani bayani mai zaman kanta an gane ko duk da yake tana da alaka da ayoyin da sun ka gabata lirruju'i ila gharad iqsa'il mushrikin 'ala al-masjid al-haram domin ayi dawo zuwa ga buri ko hadafi da ake magana akan sa na iqsa iqsa da sadun ne iqsa'il mushrikina a nisantar da mushrikai a anil masjidil haram daga masallaci mai alfarma tun daga inda Allah ce ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallahi shahidina ala anfusihim bil kufr kenan cancanta ba an gane ko su rayar da masallaci kenan ko nisa wato fitar da su shine wato babban abin da ake son akai gare shi ko ba haka ba amma ba a fara ba lokaci daya in ban muka duba cikin littafin al-isti'ab fi bayanil asbab ba al-isti'ab fi bayanil ashab akwai al-isti'ab fi bayanil ashab na ibnu abdul barr al-maliki wanda yakan tarihin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam an gane ko akwai kuma al-isti'ab fi bayanil asbab mawsu'a ce da take da alaka da asbabun nuzul to ita ce nake magana akan ta kan wani zaburo ce an ce kaza an ce kaza sun kawo asbabun nuzul karkashin wannan aya guda biyar amma sai suka nuna dukkan su basu inganta ba sababun nuzul na farko an kawo shi ne daga ikrima yake cewa wato kanal mushrikuna yaji'una ila albayti mushrikai sun kasance suna zuwa ga baiti dakin Allah kenan wa yaji'una ma'ahum bit'am suna zuwa da abinci tare da su wa yattajiruna fihi suna yin kasuwanci falamma nuhu an ya'tu lokacin da aka hana su su zo qalal muslimun sai musulmi suka ce min aina lana ta'amun ya za mu samu abinci fa anzalallah wa in khiftum ailatan fa sawfa yughnikum Allahu min fadlihi insha wannan asar bai inganta ba asar na biyu shine asar na sa'id ibn jubair da yace lamma nazalat innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu al-masjid al-haram shaqqa dhalika ala ashabi rasulillah kina wannan ayar ta sabka abin yayi nauyi ga sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa qalu sai suka ce man ya'tina bi bi ta'amina wa zai zo mana da abinci wa man ya'ti bil mata wa zai zo da kaya fa nazalat wa in khiftum ailatan fa sawfa yughnikum Allahu min fadlihi insha inna Allaha alimun hakim shi ma wannan bai inganta ba an atiya an gane ko shi kuma wannan da aka ruwaito suka ce qalal muslimuna qad kunna nusibu tijaratahum wa biya'atihim mun kasance muna samun wato nasib kunna nusibu min tijaratihim muna samu daga kasuwancin da muke yi ma'ana kenan muna samun riba da amfani wa biya'atihim da kuma cinikin da muke yi biya'atihim فنزلت وان خفتم عائله فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء shi ma wannan bai inganta ba athar na uku shine wanda an kawo daga ibnu abbas radiyallahu anhu wanda yake cewa kana almushrikuna yaji'una ila albayti wa yaji'una ma'ahum bit-ta'am yattajirun falamma nuhu an an ya'tu albayt qala almuslimuna famin ayna lana at-ta'am musulmi suka ce ina abinci zai zo muna shi ma wannan bai inganta ba sai athar na biyat na qatada innamal mushrikuna najasun sai kawo shi shi kuma kenan daidai wannan gaba ta innamal mushrikuna najasun ai akhbathun wato su kazanta bayani al-khubth kina abin da yake mummuna fala yaqrabu al-masjid al-haram ba'da amihim hadha wa huwa al-aam alladhi hajja fihi Abu Bakr radiyallahu anhu nada Ali radiyallahu anhu bil adhan kina wannan shekara ce wa zalika li tis'i sinin min al-hijra shekara ta tara wa hajja rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fil aam al-muqbil manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi hajji shekara ta goma kenan حجة الوداع لم يحج فيها لم يحج في قبلها ولا بعدها من زال صلى الله عليه وآله وسلم بيتبقى يحج با إن با حجة الوداع با إتشي تفرقو إتشي تكرشي وانا أثر كم بي إنغانتا با أما با ويلا بارن شي وابا شكرا تترى بني ياكما تمفهمتا آآ آه شي واتا سبك شكرا تترى وني أبني دبان شي وانا شيني دليل سوكرتا شي كما دبان dan in ko an ce bai inganta ba kaka sa tsammani akwai wata matsala ina fata an fahimce ni to shi kenan yake cewa munzu tun lokacin da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya hijira bai taba yin hajji ba gaban ta ko bayan ta falamma nafa Allah ta'ala al-mushrikin lokacin da Allah ya kore mushrikai an gane ko عن المسجد الحرام دغ مسلاتي مي الفرما شق ذلك على المسلمين سي wannan yayi nauyi ga musulmai fa anzalallah wa in khiftum alaytum fasawfa yughnikum Allah min fadlihi in sha فأغناهم الله تعالى بهذا الخراج سي الله يورا تدسود خراجي وانا كيشما الخراج حراجي أنغانيكو الجزية الجارية عليهم يأخذونها شهرا شهرا وعاما عاما to wanga cewa ma wanda lokaci an karbi jiziya ko an yi kaza an yi kaza duka wannan bai tabbata ba tunda wannan lokacin da ayat ta sabka lokacin ne aka yi umurni da aini wato da a fitar da su to amma abin da ke so in ce anan cewa aya ba ta da sababin nuzul ba shi ke nuna ba ta da ma'ana ba a'a Allah Qur'ani ana kasa shi ne gida biyu akwai wanda wani abu ne ya faru an yi tambaya ko saboda wani abu sai Allah ya saukar da shi akwai wanda Allah ya ga dama ya saukar da shi ibtida'an saboda bayyana hukunci ba dole bane sai ya jira ina fatan ana fahimta ta ka koma cikin wato abin nan muqaddima ta usul tafsir ta ibn uthaymin al mukhtasar na usul tafsir na ibn uthaymin ya kawo bayanin yadda qur'ani yake kuma in ka duba cikin littafai na ulumul qur'an zaka suna kawowa akwai qur'an wanda ya sabka saboda wani dalili wani kuma nazala ibtida'an a'a tun farko Allah shi ya ga dama ya saukar da shi ya ce ga yadda za a yi don ba dole bane sai ya jira wani abu ya faru maslaha ce in ya ga dama to da haka waɗannan asarkin ko da mutum yana faɗar su zai iska galibi musu inganta ba sai ayi hattara to Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani innamal mushrikuna najasun su mushrikai ba komai bane sai najasa ibn jarir at-tabari a cikin tafsirinsa jami'ul bayan an ta'wili ayatul qur'an yace abin da yasa an ka kira su najasun yujnibuna suna ya samun janaba fala yaghtasilun amma ba sa yin wanka ina fata an fahimci to shikenan tunda suna yin janaba ba sa yin wanka tunda su busan wankan janaba ba ai kaga ko najasun ne sannan kuma ya kawo magana ta biyu wato shine cewa dan suka ce rijisun wato kamar kalbun au khinzir rijisun kalbun au khinzir kamar yadda kare yake najasa ko kuma ka yadda alade yake najasa amma ibnu jarir at-tabari yace wannan riwaya duk da yake an kawo ta ga magabata karahna zikrahu ba mu so mu ambace ta ba domin fassara ba ta dacewa a kamanta kafiri ta fuskan najasa jasadiyya da mi da kare ko alade tunda in muka ce haka nan da ayi ai kafiri idan ka bashi hannu to ai dole sai ka je ka wanke hannunka to kaga wannan fasarar da ke an kawo ta amma ba za ta dace ba da irin abin da wato ake son a ce sai dai malamai suke cewa nan ba zancen suna yin janaba bane ba sa yin wanka a'a na abin da ake nufi shine wato mushrikai suna dauke da najasa najasa ita ce shirka shirka kuma najasa ce Allah subhanahu wataala ce fajtanibur rijisa min al-awthan washtanibu qawla zu ya kamata a tsarkake zukata daga najasa ita ce wato wato shirka kenan wa thiyabaka fatahhir wasu malamai suka ce ka tsarkake wato suturarka waɗansu malamai suka ce a wa thiyabaka zuciyarka fatahhir ka tsarkake ta domin ibnu qarqais ya ce wa in taku qarsa'atki minni khaliqatun fasulli thiyabi min thiyabiki tansuli ai fasulli qalbi min qalbiki wato yansuli kenan sai a tsarkake zuciya shi yasa ma ake cewa tsarki kala biyu ne akwai tsarki na jiki akwai tsarki na mi na zuciya da yawan mutane suna da tsarkin jiki amma tsarkin zuciya ne babu abin da yasa duniya yanzu ba ta da kyau kenan akwai mutum kaga dan fuwan nayin ko wani mutum kaga riga da kyau ga hula ga mi ga alamomi amma can cikin zuciyar ba kyau shi yasa munafikai har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wasu daga cikin munafikan bai san su ba Allah ya ce wa idza ra'aitahum تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم كاغدا سون تسيا da sifa ta kafirai da ba zai gano su ba da sun sa kaya irin na kafirai ko suna eh, wato eh, sun bar jikinsu da sifa irin ta kafirai ai sai ya gane su amma shi da ya zo da addinin da yake wannan yana nuna ma bai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bai san gaibi ba sai wanda Allah ya sanar da shi gashi bai san waɗannan mutane munafikai bane Allah ya kyauta to almuhimmu dai ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun shi su mushrikai ba komi bane sai najasa an gane ko fala yaqrabu almasjid alharam kada su kusanci masallaci mai alfarma an gane ko to sai malamai suka ce to nan da aka ce fala yaqrabu almasjid alharam kada ku su kusanci masallaci mai alfarma waɗansu daga cikin malamai suka ce nan masallacin makka ake nufi ko ba haka ba tunda shine masjidul haram to amma sai waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi da shi haramin makka gaba daya ba wai masallaci mai alfarma ba saboda mi saboda haramin makka gaba ɗaya bai dace a ce mushriki yana cikinsa ba sannan kuma sai aka yi saɓani tsakankanin malamai to Allah ce fala ya ƙarabul masjidal haram kada su kusanci masallaci mai alfarma to sauran masallatai fa kaga akwai magana waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa to ai asalin abin da yasa aka hana su kusanci masallaci mai alfarma da haraminsa ko ba haka ba wasu suka ce harami wasu suka ce masallacin kawai kenan suna iya shiga cikin harami amma masallaci ne ba za su shiga ba amma zance mafi inganci haramin makka da na madina gaba ɗaya an hana su shi yasa hadda dujjal ma da ɗan ta'adda in ya ji Allah ba zai bar shi shiga cikin wato waɗannan yankunan ba ina fata an fahimce ni to waɗansu suka ce to masallacin kawai wasu suka ce haramin makka shi yasa garin makka ko ba kai sallah a masallaci babba ba inda cikin haramin kai yi sallah wannan ladar da aka faɗa ta cewa wanda ya sallah cikin wato masallacin makka kamar yana da lada dubu ɗari ne in ba wato kamar ladar shi gwargwadon masallaci gwargwadon lada dubu ɗari za a bashi in yayi sallah ta wani masallacin wanda ba shi ba to sai malamai suka ce harami ake rufi ina fata an fahimci ni domin mi domin Allah yana zancen harami galibi wani lokacin yana cewa masallaci mai alfarma amma haramin gaba ɗaya yake nufi mun fahimci wannan da kyau kenan idan kai sallah a masallacin makka daidai da sallah dubu ɗari take ba masallacin makka ba to a haramin makka ma sai malamai suka ce wannan hukunci shi ba don fala yaqrabu almasjid alharam kasu kusanci masallaci mai alfarma kasu kusanci harami idan kai sallah a masallacin manzo sallallahu alaihi wa sallam to kana da sallah daidai da sallah dubu banda masallacin makka kenan sallah guda a haramin makka daidai da sallah ɗari take a masallacin manzo sallallahu alaihi wa sallam wannan tabbatacce sai sabani masallaci na kudus wanda kuma ana ganin sallah cikin shi daidai da sallah ɗari biyar take a wani sa waɗansu malamai sun ingantar da wannan hadisi wani kuma malamai suka ce a hadisin da ya ce shi masjidul aqsa daidai sallah ɗari biyar ne wasu malamai sun da'afa shi ina fata an fahimci to almuhimmi waɗansu daga cikin malamai suka ce to fala ya karbul masjid al-haram kas su kusanci masallaci mai alfarma wasu malamai suka ce a'a fala ya karbul haram ake nufi kas su kusanci haramin domin duk wannan lada tana da alaka da harami ina fata an fahimce ni to shin sauran masallatai menene hukuncin su waɗansu malamai suka ce a'a to yanzu ya halatta shi kafiri ya kusanci masallaci waɗansu malamai suka ce ai kiyasi za a yi da masallacin makka da masallacin da ba na makka ba duk nawa ne wa annal masajida lillah su kuma kazamta ne na jasun ne to sai ai kiyasi najasa bai dace ta zo wuri mai tsarki ba duk masallaci kuma ɗakin Allah ne kenan da haka suka ce ba bai halatta ba su kusanci masallatai ina fata ana fahimta ta an gane ko waɗansu malamai suka ce a'a suna kusanta kawai babu matsala masallacin makka shi kadai na Allah ya faɗa fala ya karbul masjidil haram wani masallaci wanda ba shi ba to bai shiga cikin wannan hukunci ba to amma kaga wannan an yi aiki da zahirin lafazi mun fahimci wannan da kyau sai kuma mas'ala ta uku su malamai suka ce to ya halatta su mushrikai su shiga masallaci wanda ba na makka ba amma in akwai uzuri in akwai wata bukata misali gobara ta kama ko ba haka ba za a kawo ruwa muna cewa sai musulmi ruwan kashe gobara ai ba a bukatar sai mai kyau ko malam bahaushe ce hadda gwalolo tana yi ko to don haka in akwai uzuri waɗansu malamai sun ka ce to babu laifi amma shin dukkansu aka hana waɗansu daga cikin malamai suke cewa idan mutum yana da bawa sai an kai tafsisin bawa wanda yake na daga cikin wato mushrikai misali ko kuma na daga cikin misali ahlul kitab ko kuma wato idan musulmi yana da bawa mushriki ko yana da baiwa mushrika shin ya halatta ta shiga ko bai halatta ta shiga ba sai suka kwa hujja da wani asar na Jabir dan Abdullah wanda yake ruwato wani hadisi daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa yayi yayi kamar an halatta ma shi bawa wanda yake karkashin musulmi ya shiga haramin makka da na madina amma malaman tafsiri da dama ba su yarda da wannan asarkin ba suke cewa mawqufun ne an jabir an gane ko ina fata an fice ni ibnu kathir a cikin tafsirinsa haka ya tafi akan haka an gane ko sheikh muhammad al-amin shankiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin a cikin al'adbun namim ya tafi cewa wannan asar bai kai ba zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai zaman to dai mushrikai an hana su kusantar wannan masallaci innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu al-masjid al-haram ba'da amihim hada sannan malamai suka kawo wata matsala idan mushriki ya shiga to a boye ba a sani ba ya shiga a boye sai ya mutu a harami sai bayan an yi masa kabari aka aka gano mushriki na aka yi makabari ya za a yi malamai suka ce in akwai hukuma ta musulmi sai ta sa a bece shi daga wannan wurin su fitar da shi domin ya shigo ne a boye ya so ya aikata banna kuma Allah subhanahu wataala bai bada izini ba to dan haka ba za a bar shi ba ina fatan mun fahimta to sannan kuma waɗansu malamai suke cewa da Allah subhanahu wataala ce ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun su mushrikai najasa ne to sai mushriki yan musulunta shin zai yi wanka ko ba zai yi wanka ba shin wankan nan wajibi ne ko ba wajibi bane ko ba haka nan bane in ka diba ko cikin qawairi ya ka babu mujibatil ghusl abubuwan da ke sawa dole mutun ya musulunta ko ya ce wa islamul kafiri kafiri ya musulunta to malamai sun tattauna akan wannan mas'ala waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa kafiri idan yan musulunta dole sai yayi wanka don mi don Allah ya ce innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu al masjid al harama ba'da amim hadha sannan sun kafa hujja manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya umurci Qais bin Asim lokacin da ya musulunta cewa yayi wanka da ruwa da kuma wato abin nan ganyen sidr wato abin nan magarya ke sannan kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya umurci wani sahabi da yan musulunta wanda ake kira Sumama bin Uthalin lokacin da yan musulunta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya umurce shi da shimi ya umurce shi da yawanka sannan kuma umarninsa in ba an samu dalilin da ya nuna ba wajibi bane to suka ce to wannan yake nuna cewa wajibi ne duk wanda ya musulunta sai ya yi wanka ina fata an fahimci waɗansu kuma suka tafi ce a'a umarnin da ya musu wannan ba na wajibci bane in sun yi alal nadbi to sai waɗansu suka ce a'a shi musulmi wato kafiri idan ya musulunta bai buƙatar sai yayi wanka sun ka ce al-islamu ya jubbu ma qablahu shi musulunci yana ruguza duk abin da ya gabata wanda ba shi ba ai kasancewa su mushrikai sai an kace musu mi najasa ce ma'anawiya to yanzu sun musulunta sun zama sun zama to masu tsarki suka ce ba a buƙatar sai sun yi wanka to kaga waɗannan asarkin da sun kace waɗannan abubuwa da anka ce eh manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi umurnin Amr bin Qais an gane ko littattafai da dama sun kawo shi kadiba cikin sunan Abi Dawuda kadiba cikin sunan Nisa'i an gane ko shi ma wannan asar da anka ce Sumama bin Usalin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya umurce shi wato da yayi wanka akwai asar da dama in kadiba cikin wato abin nan eh sahihul ibn maja zaka ganin akwai athar wanda suke nuna cewa an umurce shi da shi an umurce shi da shi wanka to dan haka kenan wannan athar ingantacce da in ka duba cikin irwaul ghalib na Sheikh Nasiruddin Albani ya kawo athar da fitar da littafan da sun ka fitar da wannan dan haka kiyasin da suka yi suka ce al-islamu yajubbu ma qablahu tabbas haka ne amma da ba dan da mun ka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umuri da sai mu ce najasa ta dauki to amma duk kiyasi duk tunani in ya saba ma hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam to ba za a yi aiki da shi ba ina fata an fahimce to ya ayyuhal ladina amanu ya ku da kuka yi imani innamal mushrikuna najasun su mushrikai najasa ne fala yaqrabul masjidal haram kada su kusanci masallaci mai alfarma Allah bai ce kas su shiga ba sai ce mi kada su kusanci masallaci mai alfarma wato balaga ce ta qur'ani abinda ake kira saddu zara'i in banna an kaga za ta taso sai a toshe kafatta Allah bai ce kada ai zina ba sai ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila Allah bai ce kada a kusanci kada ai alfasha ba sai ce wala taqrabu alfawahisha ma zahara minha wa ma batan wani lokaci kuma sai ce kada a ketare iyaka tilka hududullahi fala ta'taduha dan saboda bi saboda a nuna ma iyakan ma kakkaji to in ma ka je bakin iyaka kakka ketara in kuma baka je bakin iyaka ba kada ma ka kusanta kaga fala ya karbul masjid haram wannan ma yana iya nuna cewa ma bai halatta ba su kusanci masallaci mai alfarma an gane ko wannan ma yana iya nuna cewa harami ake nufi tunda kaga nan bai an ce kasu kusanci masallacin ma kenan ko kaga ma haramin ba wato shigo wasu cikin harami ai ma sun kusanci masallacin Allah subhanahu wata'ala ce to ba'da amihim hada bayan wannan shekara tasu wannan amun ita ce amu tis'in shekara ce ta tara an gane ko shi na an ka ce kada su kusanci masallaci mai alfarma an gane ko amma imamu qatada an gane ko ya tafi cewa abinda ake nufi ba da amihim hada shekara ta goma ake nufi ba shekara ta tara ba to sai malamai suke cewa abin da yasa suka fada cikin matsala saboda ya zo da am da ba'd ya ce ba'da amihim sai ce mi sai ce haza to tsakanin am da ba'adu sun haɗu sai ya haɗa ba'adu da amu sai ce to tun da shekara ta tara ta sauka to ba'ada amihim bayan wannan shekara shekara ta goma almuhimmu kuma a'a fala ya karabul masjid haram kada su kusanci masallaci mai alfarma ba'da amihim bayan wannan shekarar tasu shekarar da aka yi wannan magana shekara ce ta nawa ta tara ba'da amihim bayan wannan shekara shekara ta goma da haka wannan ijtihadi da qatada yayi da kuma wadansu malamai da suka bi shi wato abu ne wanda yake na da rauni ba da amihim hada bayan wannan shekara ta su ta takwas kada su ta tara afwan kada su kusanci masallaci mai alfarma to sai malamai suka gina ta hujja ku suka kafa wani hukunci akwai bayanai daban-daban karkashin wannan aya to yanzu an ce mushrikai ba za su shiga ba sai wasu suka kafa hujja cewa akwai wani kafiri manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da ya kama shi Sumama bin Usalin manzan Allah sallallahu Alaihi wa wasallam ya ɗaure shi ne a masallacin Madina. Sannan kuma wafdu Najran da suka zo a Madina za su tattauna da manzan Allah sallallahu Alaihi wa wasallam aka nuna waɗansu sun ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya sauke su a masallacin Madina amma dai aka ce a'a ana ganin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam dai abin da ya tabbata shine sun shigo cikin masallaci sun same shi kuma ya bar su na biyu kuma lokacin da suka so su yi sallah suka dibi wato inda suke yin sallah gabaci kenan don a wannan wuri in ka kalli gabaci kuma wato ka kalli yamma ne to a nan kuma sai aka bar su kai sallar su to waɗannan asarikin barin kiristoci sun shigo barin dar mai mushriki a cikin masallacin madina to ai yana nuna cewa kenan mushriki zai shiga cikin masallaci da wannan suka kafa hujja to sai aka ce musu a'a wannan na farko umarni ne na manzo sallallahu alaihi wa sallam sannan su waɗancan da suka zo suka tattauna ko dai ga mun to khususiya ce Allah ya ba manzon shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ba a ba waɗansu ba mun fahimci wannan da kyau ko kuma a'a abin da ya kamata a ƙara ƙarƙashin wannan shine cewa waɗanda abubuwa da aka ce sun faru sun faru ne kafin suratul tauba ta yi ta sauka na fata na fahimta ta tunda in ta sauka shekara ta tara su ko su wafsu da jiran da shi su mama bin usalin waɗanda duk kafin suratul tauba ta sauka wanga al'amari ya samu to yanzu kuma sai hukunci ya zo na ƙarshe innamal mushrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hada da wani za a aiki da wannan na ƙarshe za a aiki ina fatan kuna fahimta ta shi yasa tattaunawa kan mas'ala ta ilimi bai bukatar sai an tada jijiyoyin waya a a ba juna dalilai kowa ya kawo nashi nan ne ake fahimta inda an ka samu gaba mun fahimci wannan ko to fala ya karabul masjid haram kada su kusanci masallaci mai alfarma ba da amihim hada bayan wannan shekara ta su kenan bayan shekara ta tara sai shekara ta goma wa in khiftum ailatan idan kun ka ji tsoron talauci ailatan talauci shine aila ala ya'ilu ailatan iftaqara ya talauci ala ya'ulu iyalan iyalin shi sun yawa kasura iyaluhu ala ya'ulu aulan zada abu ya ƙaru to kaga an ka zo baka sani ba an ka ce ala sai an ka shiru wanne ake nufi ƙala ya ƙulu ƙaulan ya faɗi magana ƙala ya ƙilu ƙailulatan ya yi baccin rana kaga nan ma'ana ta canza ala ya ulu iyalin shi sun yawa ala ya ulu abu ya yi yawa ko ya ƙaru ko ya daɗu in ji malaman zaune shi yasa ake cewa alatil mas'ala a cikin mas'ala akwai auli kenan adadin siham da adadin abin nan ru'us abubuwa ba su zo daidai ba an samu ƙari dole sai an rage waɗansu wato cikin rabonsu tunda ma'abuta ashabul fara'id sun yi yawa ta yadda wato sai hamcin ba za su ishe su ba to waɗannan shine sai ka fahimci asalinta wa in khiftum ailatan in kun ka ji tsoron talauci daga ala ya iluna wato ailatan shine talauci to in kuna jin tsoron talauci fa sawfa yughnikumullah da sannu Allah subhanahu wata'ala zai wadatar da ku min fadlihi daga falalarsa insha in yaso to sai mu yi hattara in khiftum ai ya kamata wani ya ce to a to ai al khawfu ina fata ana fahimta ta al khawfu tsoro fi'li in yana da wawun ya kamata a ce khuftum yanzu za ku ji da yawan larabawa khuftum suke cewa idan suna magana a wancan yare nasu wanda ba na asali ba sai ce to yanzu ya za a yi a ce kuma asalin fi'ili wawun ne kuma a ce a khiftum ba a ce khuftum ba qala yaqulu sai a ce mi qul jama'a sai a ce musu mi qultum to shi ko khafa ya khafu ne amma kuma alkhawfu alqawlu ai duk wawun ne to me yasa shi sai aka yi masa kasara sai malamai suka ce a'a shi wanga asalin shi khawifa ne fa'ila ne ba khawufa bane khawifa ne ya khawafu to da anka ce khawifa sai anka cire wasalin wawun sai aka kai shi zuwa ga kha'un dan saboda ta nuna ma asalin fi'ilin ba fa'ula bane fa'ila ne kaga mata shi mata matsala ta guda uku gare shi kuma duk ma'adar shi daya mata ya mutu ya mutu mata ya mitu ya mutu mata ya matu ya mutu shi yasa akwai kira'a wala in mutum kuma akwai wani kira'a wala in mittum duk akwai su to in baka san larabcin ba ya za ka fahimci wannan wa in khiftum ailatan in kun ji tsoron talauci fa sawfa yughnikumullahu min fadlihi da sannu Allah subhanahu wataala zai wadatar da ku min fadlihi daga falansa insha in Allah ya so malamai suke cewa to wannan ababi na aqida yana nuna cewa Allah ba a cirista shi ba wanda ya sai cirista da Allah fa'alun lima yuridu amma in ya ɗaukar makan shi wani abu to zai cika shi ne don yayi niyya wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha ai Allah ne dauki alƙawarin zai bata kaga ba ci da da shi akai ba wanda yake ci da da Allah subhanahu wataala ina fata ana fahimta ta insha in Allah subhanahu wataala ya so Allah subhanahu wa ta'ala malamai suka ce lalle tabbas kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya so wannan waɗansu malamai suka ce ta inda Allah ya so Allah ya ba su jizya sai Allah ya wadatar su daga jizya bayan wannan shekara aka yaki ahlul kitabi suka shiga cikin addinin musulunci ko ko suka ba da jizya don Allah ya ce qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq min alladhina utul kitab hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun waɗansu daga cikin malamai suke cewa a'a da an ka ce fa sawfa yughnikumullahu min fadlihi in sha Allah subhanahu ta'ala ya saukar da ruwa a kewayen makka an gane ko wuraren da akwai kamar yanzu irin su kasar yaman in ka duba a irin wajen yanki na ta'if sai allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ruwa ruwan nan da suka sauka sai allah subhanahu wa ta'ala ya sa suka samu suka samu amfani mai yawa mun fahimci wannan ma'ana dai Allah yana da damar da zai arzita su ta hanyar da ya gada ma ba dole ba sai ni sai ta hanya daya Allah na iya ba su arziki ta fuskar jizya Allah na iya ba su arziki ta fuskar haraji Allah na iya ba su arziki ta fuskar mi ta fuskar a saukar da ruwa kewayen su a yi abinci ko kuma ma duniya ta zo ta kawo musu abinci kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya su tunda kafin ma wato haramin ya shiga hannun musulmi Allah subhanahu wa ta'ala ya amince musu da wannan haramin لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه كو تجبى إليه وتقراء ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون ده هكا هنيو ين أرزك إيغا هنو الله سبحانه وتعالى سكي إن الله يقرأ ما ذي باي بسوي إن فتا أن فهمتا والله تعالى أعلم ما لم يرسل بياني الدامة to sai a ƙarshe matsalar da malamai suka fitar a wannan shine cewa fa sawfa yughnikum Allahu min fadlihi insha da sannu Allah subhanahu wa ta'ala zai wadatar da ku daga bayu daga falalarsa in ya so mas'ala ta al-akhdhu bil asba riko da sabubba ai su sahabbai ba ba su da imani bane koko ai suna da imani ko to amma ya anke suka ji tsoron talauci sai zaman to akwai al-asbabu zahira akwai al-asbab al-batina dole in babu kasuwanci babu noma dole a samu dole a samu talauci misali a zahiri to su ko suna jin tsoron kasuwancin ya yanki noman kuma makka ba kasar noma bace sai dai kewayenta to yanzu Allah subhanahu wataala sai yassa da yawan mutane suka shiga addinin musulunci sai su zo su yi su yi aikin hajji a samu kasuwanci sannan Allah subhanahu wataala ya sabkar da ruwa a makka da kewayenta aka yi abinci ana kawo musu abinci kaga talaucin ya dauke to kun ga mu kuma yan Afirka yanzu babban abin da muka gudu abin da babu so kenan in kana noma sai a ce kai ba kauye ne baka san ciwon kanka ba in kana kasuwanci sai a ce ma dan wahala wane ne ba dan wahala ba shine wanda ya shiga cikin biro yayi abin da ya ga dama ina fata an fice ko wanda zai bi turawa don ayi luwadi da shi ko matan da ke zuwa ayi zina da su don a ba su kuɗi ma'ana duk hanya ta shashanci ita ce muke ɗauka wata hanya amma ta su manya manyan ƙasashen da ake cewa sun ci gaba a duniya menene sanadiyar ci gaban su ilimi a ƙasashenmu na afirka da ƙasashen musulmi da ƙasashen larabawa babban wato ministry biyu ne ake ba muhimmanci ministan tsaro da ministan kuɗi saboda na tsaro zai samu mulki ya tabbata irin yadda ake so na kuɗi kuma shine zai sa a raba a ba kowa amma ministan ilimi ba komai bane su ko in ka tafi can ministan ilimi shine babban ministry saboda da shine ake iya tafiyar da ayyukan kasa kuma kasa ta ci gaba na biyu sai minista na noma duniya in ka iya faransai ka hi kowa iya faransai duniya ka hi kowa iya english a duniya in baka ci to ba wallahi sai ka halaka duk da shugaban kasa amurka bai mutu iskanci wallahi wallahi in kuma ana so yayi shek- yayi wata biyu bai ci abinci ba da shi da to mu ga yadda za a yi eh ko ai ai ai abin da kace ba yajin ai- yajin aiki ko to ai yaji da tuwo da shugabannin na kasashen duniya mun ba su sati biyu kowa kashe taba wani dan adam da'if ne jidda to yau ku duba ku gani kasar america babban abin da suke jiji da shi shine noma sun fi kowa noma a duniya har ma in suna son free na shinkafa ya tsaya a duniya in suna da ita da yawa sai su kai ta an gane ko su zuba ta cikin teku su dawo wasu ka karanta cikin geography ba ni ne faɗa ba karanta ka gani suna aikata wannan kuma suna son kifayensu su ci kuku mutu da mutu kuku mutu da yunwa abu na biyu wannan yakin na ukraine da aka yi ya tabbatar da wannan rasha ita take ba ashe turai alkama da suke ci suke abinci da ita da yaki ya tashi sai putin ya ce to shikenan fa ni ke ba da gas kuma ban yiwa in ba wanda yake son halaka ni gas ni ke ba da alkama sai ya yanke yau turai cikin yunwa suke ashe wannan yake nuna maka muhimmancin noma a cikin rayuwa kuma duk wannan karyar da ake yi a kai da kawo mu kasashen afirka mu duba mu gani shi in babu ilimin ya za a yi aiki rike to me yasa shi ilimin kullun shi ne muka ɗauka ba komai ba kuma muna son mu ci gaba ko shekara dubu ɗari nawa za a yi in dai ba a ba ilimin muhimmancin ba ba yadda za a yi a samu ilimin kuma ba za a ci gaba ba don ilimin ne ke sawa aka ga kere-keren kai ko kai da baka da ilimin dole sai dai ka sayu to don haka dole akwai asbabu na arzik sai an kama su to asbabun rizki shine akwai al-zahira akwai al-batina al-zahira waɗanda muke gani al-batina suna can boye wajen Allah duk matuka an ka ce ba za a yi noma ba ba za a yi kasuwanci ba ba za a yi kiyo ba kuna gani kiyo suna yin shiga dabbobin su nan da su ne suke haɗuwar madara su zo su kawo muku su ce ku saya to kai naka bai sa baka isar rafa shi saboda tunanin waɗanda abubuwa su ne sanadiyar ci gaba amma mun ki su kuma kowa da zai kama wannan hanyar da za mu samu cin nasara mu raba kanmu da wani uh, organization da a taimaka mu da a taimaka mu da a taimaka mu da kullum a taimaka mu da ba wani taimako sai dai a shigo a ɗauki asirin kasashen mu a sayar da za a yi a gwa ya da makamai a hallaka kowa da kowa Allah kai mu tsari to al asbabul batina suna wajen Allah Allah shi ya san ta hanyar da zai kawo maka arziki akwai kuma al asbabul zahira to musulunci bai ce ba ka zauna kada ka nemi arziki ta hanyar da Allah ce kuma tsoron da suka ji tunda da kafiran ake kasuwanci in babu kafirai kasuwancin zai tsaya to sai Allah subhanahu wataala ya sanya musu hanyoyin da za a samu arziki shi yasa Allah subhanahu wataala bai ce addinin musulunci wawan addini bane a yi riko da biyu al-akhdhu bil asbab la yunafi at-tawakkul ala Allah la yunafi at-tawakkul ala Allah in kai riko da sababi ba shike nuna baka dogara ga Allah ba shi yasa wani mutum da yazo da raƙumin shi hadisi na sahihul bukhari a zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallam sai bai daure ta ba aka ce lafiya ya ce tawakkaltu ala Allah an ka ce aqilha wa tawakkal ala Allah ka daure ta sannan kuma ka dogara ga Allah ma'ana ka dogara ga Allah yana daga cikin dogara ga Allah kuma sannan kuma ka riko da sababbin da Allah ya ci ina fata an fahimci ni amma ina sai ka ga mutane yanzu kowa bai son ya motsa kowa bai son idan ma baka yin aikin baka san yadda hanyoyin suke ba ya za a yi ka iya ba za ka taba yi ba ko lokacin yaƙi sai musulunci ya ce ai at-tawazu ar-ruhu wal jasad ka ba ruhi haƙƙinsa ka ba ni jiki haƙƙinsa menene haƙƙin ruhi an gane ko ka tsarkake shi imani ɗabi'o'i na gari su kuma turawa sai suka bi jiki suna bauta ma jiki kawai yadda za a ƙere ƙere da kamfuna da wani abu amma namiji ya aure namiji mace ta aure mace duk ba matsala bane kaga su sun samu ci gaba na ƙere ƙere amma ba su samu ci gaba na tsarki ba mu kuma musulmi muna tsarkake rayuwa amma babu ci gaba na mi na duniya da na ƙere ƙere kuma duk musulunci ya ce a haɗa waɗannan guda biyu babban misali kuma lokacin da musulmi suka yaƙi suka samu mulki a ƙasar spain shekara 857 suka karantar da turawa da yaren larabci kuma yaren gwamnati shine yaren larabci shikenan wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka inji Allah wal ya'khudhu aslihatahum kaga sallah fagen yaki ne sallah zaka tsarkake ruhinka wal ya'khudhu aslihatahum ka rike makami kaga kaga an yi riko da sabar ya ayyuhalladhina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun ku tabbata ku rike makaminku wadhkurullaha ku ambaci Allah kaga waɗannan abubuwa ne guda biyu a musulunci ba wawan addini bane shi yasa sai wasu su fake da wani wani wani hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam na sayyidina Umar wanda ke cikin sunan Tirmidhi law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr sai wai Allah ya ce inda kun dogara ga Allah kamar yadda ya cancanta a dogara gare shi da Allah ya arzita ku kamar yadda yake arzita ni yake arzita tsuntsu to sauran hadisin yace taghdu khimasan tana fita da safe cikinta ba komai wata ruhu bitanan ta dawo cikinta a ciki daga albatanu na shi ko khimasan daga yunwa ne kuma ditturra fi mahmasatin ashe fita tsuntsun yake yi ba abincin yana iske shi bane shi yasa idan yana da ƴaƴa in ya fita sai ya samu abincin zami ya kawo musu wani lokacin zai fita sai a halbe shi in ya mutu ƴaƴan shi ba su iya neman abinci ba sai su mutu wani lokacin na fata ana fahimta ta to don haka ba tawakkuli bane wannan tawakkul a sunan shi alai malamai har suke kafa hujja da wani wato baiti da sha'ir yake kawowa game da abin nan ummu isa maryam kenan inda Allah subhanahu wa yake ce inda Allah ya ce mata wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqit alayki ko tasaqat alayki qira'o'i daban-daban wato tasaqat alayki rutaban janiya sha'ir yace alam tara anna Allah qala li maryama baka ga Allah ya ce ma maryama ba wa huzzi ilayki aljiz'a ki jijjiga wannan kututturen iccen dabino yasaqatu rutab ya'yan itace za su zubu dan yudiyan dabino ko tusaqat alayki rutaban janiya walau sha'a an tajniyahu min ghairi hazzihi da Allah ya so ta samu ‘ya'yan itacen ba tare da sai ta jijjiga shi ba janatu sai ta same shi walakin kullu shay illahu sabab sai dai kuma yana da sababi rashin riko da sababi shi ya kashe ina fata ana fahimta ta me ya dalili lokacin da Allah ya so ba sai ta jijjiga din ba sai ka mata abinci kullama dakhala alaiha zakariya almihrab wajada indaha qala ya maryamu anna laki qalat huwa inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab a can ai ba sai da ta jijjiga ba an ka kawo mata in Allah ya ga dama shine yake sanya sabubba Allah ya gane da mu wa in khiftum ailatan in kun ji tsoron talauci fa sawfa yughnikum Allahu min fadli da sannu Allah subhanahu wa ta'ala zai wadatar da ku min fadlihi daga falalarsa in sha'a in Allah subhanahu wa ta'ala ya so haka in uwa musulmi wannan aya tana dauke da hukunci hukunci zamu koma cikin al-iklil fi istinbat at-tanzil na Imam Suyuti mu dan kara yake cewa qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala fala yaqrabu al-masjid al-haram kada su kusanci masallaci mai alfarma an gane ko a'a innamal mushrikuna najasun daga nan zamu fara yace istadalla bihi man qala a wannan mun karanta shi قوله تعالى فقال الله سبحانه وتعالى فلا يقرب المسجد الحرام kada su kusanci masallaci mai alfarma fihi annal kafira yumna'u min dukhulil haram yace ana hana kafiri ya shiga harami kaga ba masallaci dai yace ba wa annahu la yu'dhanu lahu fi dukhulihi ba za a yi makafiri ba izini la li tijaratin ko dan kasuwanci wala li ghairi hako waninta wa in kana li maslahatin lana ko da kuma don wata maslaha ce ta mu to na akwai sabani ko da maslaha ce in akwai abin da dole dole sai yayi in babu wani musulmi shin za a yi ko ba za a yi ban min babu darura wa daruratu tuqaddaru bi qadariha ko ba haka nan bane malam ya ce li'anna al-masjid al-haram domin shi masallaci mai alfarma haythu utliqa fil qur'an duk lokacin da aka faɗi shi cikin alqur'ani fal muradu al-haram kulluhu ana nufin harami gaba daya ina fata an fahimci ne ce kama akhrajahu ibnu abi hatim an ibn abbas wa sa'id ibn jubair wa mujahid wa ata wa ghayruhum ya dai kawo waɗanda suka faɗi haka daga cikin magabata ya ce wastadalla bi zahirin aya waɗansu sun kafa hujja da zahirin aya an gane ko man abaha dukhulahu harama siwal masjid waɗanda sun ce ya halatta sun halattar da shiga kafiri a alharama masallaci siwal masjid banda masallaci wato harami banda masallaci kaga sai suka ɗauki zahirin aya suka ce yana iya shiga cikin haramin amma banda masallacin tunda masallacin Allah ya magana li qisrihi bi qasrihi fil aya alaihi domin Allah ya takaita ne akan masallacin kawai yace واستدل الشافعي إمام الشافعي يا كف حجة بظاهر الآية ده ظاهر ونا آية على أنهم لا يمنع لا يمنعون من دخول سائر المساجد بذا أنا سوشك سورة مسلاتي باتو كاقو أن رأيي أنا دمي هنا دروني وتم دمنشي أي قياس مسلاتي ده سورة مسلاتي لقوله الحرام دومي الله يتي مسلاتي مي الفرما وقاس عليه غيره سائر المساجد غاشنا يتي سورة malamai kuma sun kai kiyasin sauran wato abin nan masallatai واستدل أبو حنيفة بظاهرها أيضا أبو حنيفة يا كف حجة ظاهر آية على أن الكتابية تيوى بكتابي نا أهل الكتاب النصارى لا يمنع من دخوله باء هنا ششغات كما صلاتي من الفرما لتخصيصه بالمشرك دومين الله ياتي إنما المشركون سوكو أهل الكتاب بيتيوى أهل الكتاب لا. وفي الآية رد على من أجاز دخوله للمشرك أيضا yace sannan kuma cikin aya akwai raddi ga wanda yace ya halatta ga mushrikai su shiga masallaci mai alfarma to ana abin da kamata mu gane sai mun tantance waɗanda ra'ayuka guda biyu kafin mu je aya ta gaba wato abu na farko shine waɗanda suka ci masallaci mai alfarma ba za a hana za a bar ahlul kitabi su shiga sun manta da cewa su ahlul kitabi su kansu mushrikai domin Allah subhanahu wa ta'ala ce wa qalatil yahudu uzairu ibn Allah wa qalatil nasara al-masih ibn Allah dhalika qawluhum bi afwahihim yudahi'una qawla alladhina kafaru min qabl qatalahum Allah an la yufakun ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa hu subhanahu amma yushrikun wannan ya su mushrikai kiran da haka ahlul kitabi sun shiga cikin mushriki sai dai wani lokacin ya kira su ahlul kitabi saboda mabuta littafi ne wani lokacin kuma kira su mushrikai saboda sun yi shirka da Allah mun fahimci wannan da kyau kenan wannan magana da cewa ahlul kitabi an yi tafsirin su ba su shiga ciki ba su ma illa ta shiga su su ma mushrikai ne bai dace su shiga ba kuma duk kafiri na jasa ne yayi shirka to shikenan an hana mishi shiga ko da da lafazin kafiri aka kira shi ko da da lafazin mi mushriki sannan waɗanda sun ka ce ana iya barin mushriki ya shiga to Allah ce innamal mushrikuna najas shi yasa waɗansu masu tawilin ayoyi sai suka ce ai ya halatta duk mutum ya je ya aikin hajji aka tambaye su yasa suka ce bai dace a hana mushrikai ba suka ce kafirai bai dace a hana su ga harami ba dan Allah subhanahu wataala yake cewa walillahi alan nasi hijjul baiti sun ka ce ga Allah ne alan nasi na Allah ne alan nasi ga dukkan mutane sun suka ɗauki mi kowa ya shiga ciki sai a ce a'a to annasu am amma takhsisin shi za a yi man istata'a ilaihi sabila wanda ya samu ikon zuwa musulmi ko to shi ko kafiri Allah ce a'a ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadha dole sai da haka za a fahimtar nasi ba wai kawai gamda za mu yi ba abinda muke so za mu faɗa sannan kuma suratu ali imran ta wato suratu tauba ai bayan ali imran ta sabka ko balle ka ce a'a ba ta iya shafe ta tana iya shafe wannan hukuncin ko da mun ce Allah nasu dukkan mutane to daga baya Allah ce fala yaqrabu al-masjid al-haram ba'da amihim hada kuma bayan wannan shekara Allah yanke tan tan tan sai da tantance lokaci amma ɗaliban ilimi wani lokaci ko wani malami ne kuma yana da ilimi amma saboda son rai ko ya tasirantu da wasu ƙungiyoyi na kafirai ba a da labari ko ya tasirantu da waɗansu masu son rai ko ya tasirantu da waɗansu mutane masu ƙarfin faɗa a cikin al'umma sai ƙoƙarin ya lankwaso ayoyi su dace da abin da son ran waɗansu mutane suke so shi ko Allah ba yaron kowa bane kuma Allah ya fi ƙarfin ya zara yaron wani Allah kai mu sani to wannan shi ne abin da Imam Suyuti ya kawo a cikin wannan littafi nasa mai so yana iya kuma cikin al-iklim fistin baƙi tanzil na imam suyuti ni da ɗan kawo muku bayanai da abin da ya kawo a gurguje ma'ana na fassara abin a gurguje ba tare da sai mun tsawaita ba to wa in khiftum ailatan in kun gaji tsoron talauci fa sawfa yughnikum Allah min fadli Allah zai wadatar da ku daga falalarsa in sha'a in Allah ya so inna Allah shi Allah alimun masalina ma'ana Allah ya san ta hanyoyin da zai ba ku arziki kuma ya san wanda ya cancanta yami ya bashi arziki hakimun Allah subhanahu wataala gwanina ina fata an fahimci ni kenan in Allah bai ba da arziki ba ya san abin da yasa bai ba da arziki ba ba wai dan Allah bai ba ko arziki bane Allah ya faɗa cikin hadithul qudsi sahih muslim da na farkon ku da karshen ku law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kowane yazo ya tambayi Allah Allah ce da na ba shi kuma wannan ba zai rage ba komai cikin mulki da sai kamar allura in an sa ta cikin ruwa an fitar da ita abinda take fitarwa cikin teku to in wannan abin yana da tasiri to zai yi tasiri ba wai ana nufin a an san in an sa allura ai za ta rage ku to ba ana nufin arzikin Allah zai ragu ba arzikin Allah ba zai ragu ba amma in za ta yi ma teku tasiri to za ta yi mata wato tambayar ku za ta yi ma arzikin Allah tasiri ba za ta yi mishi ba amma me yasa Allah subhanahu wataala bai bada arziki ba Allah ya faɗa yace cewa wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq Allah ya fifita sashen ku akan sashe ta fuskar arziki me yasa saboda mu amfani juna in kowa maudaci na ba wanda zai mauna aiki نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون كما هكذا بني كما الله تي إن يابا كوا كدي الدنيا دا دنيا بذات ذنبا ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض da Allah ya bada kuɗi to tun yanzu talakawan ma fa jiran su ga Allah ya ba su kuɗi ai bala'i ka ji na yi ce wallahi in ni kuɗi wallahi sai kowa ya gane kuɗin shi to kaga in an kai ba irin waɗanda goma kuɗi ai bari ya ɓaci to shi yasa sai Allah bar waɗansu shi yasa ɗan sun ce miskin daga talaka ne me yasa shike ɗan su kunikin nan wasu sun ce daga sakana ya sukuni ne abu ya tsaya cak saboda harkokin talaka sun tsaya kak wasu sun ce miskin daga asukunu na kaskanci saboda talaka galibi ana son a wulakantar da shi ko ba haka nan bane ba dan talaka ka wulakantacce bane a'a galibi ana son a wulakantar da shi ina fata an fahimci wasu kuma sun ce miskini daga asukun ne natsuwa daga asakina ne saboda kasan talaka akwai natsuwa bayyana mai kuɗi gaugawa sai Allah ya kyauta almuhimmu inna Allah alimun hakim Allah ya san wanda ya cancanta ba arziki kuma hakimun Allah gwani da ya san ta hanyoyin da zai kawo muku arziki ba dan Allah bai ba kowa arziki ba a'a ya san cewa in ya bada arzikin ga kowa duniya ba za ta zauna ba yace kuma ya bada arzikin dan mu amfanu juna kuma ce shi ya fifita sashen mu akan sashe ta fuska arziki kuma Allah ya bamu arzikin ne don mu dan ya jarrabe mu gabi da abin da ya bamu ina fata an fahimci duk ni'imomin da Allah ya baka don ya jarrabe ka shi an gane ko wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifal ard wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin sai ce mi liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim mun fahimta ko wallahu ta'ala alam alar mu je aya ta gaba duk da lokaci ya tafi
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا باليوم الآخر ولا يؤمنوا ولا يحرمون ما حرم الله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدين دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون to kamar yadda al'adar mu ta gabata galibi idan muna yin tafsirin ayoyi muna farawa ne da tafsiri na jalalaini قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر كياكي وطندا واتبسي إيماني بدا الله درانا كرشي أنغانيكو وإلا لآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ميجلاني يتشي إمدا غسكياني إيماني سودا سن إيماني دمزو صلى الله عليه وآله وسلم ومن سو يهوداوا مثالي كو أهل الكتاب أي سن إيماني دا سورا لتتفاي سن إيماني سورا النباوا تو أما إيماني سبا إنغنتتشن إيماني بني سن إيماني دوا دا النبي محمد صلى الله عليه وسلم شيسا كريستوتشي sai su fake da wata shubuha inda Allah ya ce a cikin suratu Ali Imran id qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru wa ja'ilu alladhina ittaba'uka fawqa alladhina kafaru ila yawm al-qiyamah sai Allah ya ce zai sanya waɗanda sun kabe su almasihu saman kafirai har zuwa tashin al-qiyamah sun ce to ai ku musulmi kafirai ne cikin littafin ku ne aka faɗi wannan ah wa ja'ilu alladhina ittaba'uka fawqa alladhina kafaru ila ni ila yawm al-qiyamah sun ce ran tashin al-qiyamah sai ya to kaga ce ka ce wallahi haka nan to yanzu ya zaka yi ka ce a'a kaga mutanen ka suna kwankwalo ma mutane a'a ba kwankwaluwa bane kai ma ka shirya kai mai da ranji na fata fahimci ni ba takale takale ɗaya gare su ba kai ma aikin ka ne ka kare addinin ka sai ka ce a cikin suratu saffi Allah ya ce wa id qala isa ibn maryam ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin ko qalu sahirun mubin wa ta'awta qira'a hadha sihrun mubin ka gani ashe shi yesu almasihu ya ce in wannan annabin ya zo a bi shi ashe wanda bai bi shi ba bai bi yesu almasihu ba ina fata ana fahimta ka mun fahimci wannan da kyau to ya ce la'amanu bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam da sun yi imani na gaskiya da sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu ba su haramta abinda Allah ya haramta ba su haramta abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya haramta kal khamri kamar giya wala yadinuna dinal haqq ba sa addini addini na gaskiya athabit tabbatacce annasikh bi ghairihi addinin da ya shafe sauran addinai min al adyani na addinai wa huwa dinul islam shine addinin musulunci wannan fassara tana da rauni domin dukkan annabawan Allah da addinin musulunci suka zo sai dai a ce shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ita ce ta shafe sauran shari'o'i wato su abubuwa sannan ita ce ta tabbata shari'a wadda take wato za a yi ita amma addinin musulunci shine addinin annabawa gaba daya dan haka wannan bayani da mai jalali ya kawo ba dan mun fi imamu suyuti ilimi ba ko ko mun fi masu jalali da ilimi a'a bayani ne na abin da ya tabbata a ilmanci min alladhina utul kitab min alladhina utul kitab ba su yin addini na gaskiya daga cikin ahlul kitabi yace bayanun lilladhina ita kalima ta min tana bayani na alladhina min alladhina utul kitab an gane ko domin an ce alladhina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir to su wane ne su min alladhina utul kitaba nan min bayaniya ce kun san min tana daukar ma'ana mun ce fiye da goma to min alladhina utul kitab su ne ahlul kitabi ta bayyana bayanin waɗanda ake rihi da alladhina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir an gane ko duk da yake ba ahlul kitabi da wannan sifa ba to daga cikin waɗanda ake rihi da su min alladhina utul kitaba waɗanda an ba su littafi ai al yahudu wan nasara su ne yahudawa da kuma mi da nasara kiristoci ina fata an fahimci bayaniya ce ta bayyana ko suwa ake nufi utul kitaba sheikh ibn uthaymeen yace to anan irin wannan wajen utul ilma an ce alqur'ani bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma a cikin kirgin waɗanda anka ba ilimi yace ilimi yana nuna ashe Allah ne yake bayar da shi ashe kokarinka da zuwanka makaranta da yawan bincikenka ba shi ke baka ilimi ba utul kitab utul ut- utul ilm an ba su ilimi Allah ke ba da ilimi sai ka fi wani kokari da shekaru kuma Allah ya bashi karatun da ya fi naka ina fata an fice to utul kitab nan waye ba su littafin Allah ya ba su littafin Allah ya ba annabi Musa annabi su ne Allah ya ba sauran annabawa kenan Allah subhanahu wataala ya ba su wannan littafi don haka dai utul kitaba kenan waɗanda Allah subhanahu wataala ya ba su littafi an ba su littafin wa ya ba su Allah hatta yu'tul jizya ku yaƙe su har sai sun ba da jizya al haraj haraji al madrubi alaihim wanda al haraju al madrubu alaihim haraji wanda an ka buga akan su ma'ana an ka yanka musu kullu amin kowace shekara hatta yi ƙurjidda ta anyadin ya ce halun ita kalima ta anyadin jaruwar majrur matsayin hali yake a larabci ai mun ƙadina sai sun yi biyayya sun miƙa wuya au bi aidihim ko ko su malamai suka ce abinda ake nufi ba su yi biyayya ba wato su zo su bada shi da hannu da hannu la yuwakkiluna biha an gane ko ba za su wakiltar da wani ba wa hum saghirun alhali suna kaskantacci adhillau kenan adhillau jam'i na azzali an gane ko suna kaskantattu munqaduna sun jayu in ji malaman zuri ma'ana sun yi biyayya li hukmil islam ga hukuncin addinin musulunci to wannan shine abin da mai jalali ne ya kawo sai dai bayanin da nake so in kawo a ƙarshe saboda lokacin mu yayi na ƙarshe kuma wannan shine darasin mu na ƙarshe insha Allah sai cikin watan Ramadan za mu dawo da tafsiri in Allah ya sa an ga wata muna cikin masu rayuwa wannan matsala da Imam Suyuti ya kawo cewa addinin musulunci ya shafi sauran addinai za ku iske da yawa daga cikin malamai suna faɗar wannan amma idan muka duba hakikatan addinin musulunci shine addinin dukkan annabawa shari'a ce take bambanta daga wani annabi zuwa wani annabi alqur'ani ya zo ne wato ya shi daga sauran littattafai wa muhaiminan alaihi kuma ya tsari ya faɗi inda ƙarya take ya bayyana wannan ba gaskiya bane amma dukkan annabawa Allah ya faɗa cikin alqur'ani karara addinin su shine addinin musulunci annabi nuhu Allah ya ce musulmi ne واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن عليكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنذرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين النبي يوسف مسلميني رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين النبي إبراهيم مسلميني ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين annabi yaqub da ƴaƴan shi da ake cewa yahudawa ne ba yahudanci sun kai ba addinin musulunci sun kai am kuntum shuhada id hadara yaqub al maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun annabi Sulaiman musulmi ne an gane ko innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim sannan Balqis ta ce rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin annabi Isa da addinin musulunci yazo falamma ahassa Isa minhum al-kufr qala man ansari ila Allah qala al-hawariyun nahnu ansarullah amanna billahi wa shad bi anna muslimun annabi Musa da addinin musulunci yazo وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين من زان الله صلى الله عليه وآله وسلم بمسلم يزو إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين سنكم يتسي قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين babu annabin da ya zo ba da addinin musulunci duk ƙarya ce ake ji don haka kiristanci wani abu na wanda an ka cire waɗansu ayoyin Allah an ka juya shi ma yahudancin waɗansu ayoyin an ka juya an ka zo an kai ƙarya amma shari'a ta bambanta li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja ɗan uwa musulmi ina ganin lokacin mu ya kai ƙarshe sai mu yi haƙuri anan ya kamata mu dakanta sai kuma lokaci mai zuwa in Allah ya nuna mu da muna cikin masu rayuwa abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala يا غفر تامنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته